بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله يحفظ الإنسان من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sun daga cikin sanarwar da aka yi, aka ce kalibar mara bayan zai da Gaciya kuma sanarwar ba da ya fi kula a wani cikin sa kana san sa kan yana sa kyakkyawar su gaskiya kuma a wani kuka gani ta gina wannan suka sa ta sa ta ne suka sa ta kyakkyawar su. suka ci an gaji da wani yan kai idan ɗaya ne daga cikin wani rasuwarsa wani zare ya kawo sauri da mutum ne yawon zato da su masu wasu daga cikin manyan cikin su kai su kira da hannun masu da cikin da su da shi da masu wani ne da ya kuma shi da ɗalibai suke ce mu shi ne cin nan suke ce mu shi a kan da cewa a haka da rabu wannan ke na biyu kuma kuma da aka faɗi da ta ce kusa mun je musamman domin tura saba ta aure na biyu kuma game da ga fata kuwa sore masasa masu doki a wani saba ta kuma ɗaya daga cikin kyawun mu'amala da muke yi wata sassa mashi da dore a mu'amala da su da yace ta kafafen sadarwa na zamani ko mutum ruwa da juna ba muka girmama wannan mutuntawa da zantaka muka tashi muka tura alhamdulillah da haka suka shawo kan cewa da bakin wasu cikin manya a cikin malamai a da cewa inda za a yi magana da alaƙa da wannan dangantaka da muke cikin kowar islamiyya. Rafi insha Allah zan yi magana ne a takaici a kan abin da ake ce ma dangantaka ta musulunci. Allah wani ke sa masa shi. Galibi mu sassan mun sha jin hadisin inda mar'a ma'aman wa al-mar'u ma'aman habba yawm al-qiyamah. na hadisi ne wanda yana cikin tafan bukari da muslim sauransu daga sahabi da abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu wanda yake cewa wani mutum ne cikin mutane karkara su zai tarar da wato tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbansa wannan mutum ya zo da ihu da ƙarfin jikinsa yana so ya je ya gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka cire shi aka cire shi ya tada hayaniya ya ke an yi guda a sama da sama da yi wannan hayaniya da ake ke tambaya mai ke faruwa ke ai ga shi da shi kafin ta abin fi wani mutum ya riga ya ce ta guda a sama da sama da shi ne yake cewa ya maza Allah mutum ne yana son wasu mutane ya ji labarin sun zo inda yana so ya gani su kuma sai a tare shi domin ya ce ku gane shi Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ke cewa al-mar'u inda al-mar'a ma'aman haɓa yau da kiyama mai mutum yana tare da waɗanda yake tsura a kiyama ana tsammani yana kara masa yana cikin shi ko yake cewa mun ji daɗin wannan hadisin sosai saboda mu dai mun san ja'ala suna kamar rubar da su kan sa amma a tsammani idan ya riga ya bar duniya an je lahira ba za mu gamu da shi saboda matsayin shi ya fi farkon matsayin da za mu samu a lahira ya za a yi kai shi amma da muka ga annabi ya faɗi cewa inna mar'a ma'a man tawalla fiya fa fi hakan ne kwanta saboda mun san muna da yawan da za su bada sallama lallai in Allah ya so za mu mutu tare da shi a ranar Allah ya sa mu sani kusanci ma da Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar kula da kai sa da shi da masa wannan hadisi ya so da kisha matsayin matashiya a ranar magana kai ta fuskar ainihin wato ɗan kwantaka a musulunci yana da kuma fara tunanin mai ake nufi da al'ummar islamiyya hukumar islamiyya ita ce dangantaka da ta haɗa mutane sanadiyar kasance wasu duk inda musulmi yake ko bambancin zamani ko da bambancin kabila ko bambancin yare ko bambancin al'umma musulmi ɗan uwan musulmi kamar da Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam muslimu aqul muslim la yadhlimu wa la yahdimu al-hadith kamar yake cikin sahih muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulmi ɗan uwan musulmi baya zalunta shi baya wulakanta shi baya ainihin cin mutunci sa Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Bukhari da Muslim yana cewa al-muslimu lil muslimi kal kulliya shuddu ba'dahu ba'd shi musulmi da ɗan uwansa musulmi to kamar gini ne wanda kulallukan jikinsa suna rike junansu zai ta kamin ubun shi ta tsayin ba ta yadda kamar da sun jiki idan wato karkasar ruwan kenan ko jiki guda ɗaya idan haƙori na ciwo su dukkan su ɗaya idan kafa tana ciwo su dukkan su ɗaya haka da haka to haka musulmi yake da ɗan uwansa musulmi a kowane shi malamai suna raba dangantakar musulmai zuwa gida akwai al'ukuwar amma ita ce wanda zaba ka wanda ta shafi dukkan ɗan musulmi da ɗan uwansa musulmi wanda wato kowa ya yi tarayya a cikin ko ka san mutum kai tsaye ko ka san shi ba wanda ake tsammani da zaran ka bai ka gaba da shi a matsayin musulmi ko ka ji labarin sa matsayin shi na musulmi akwai wannan asalin ƙaunar ganin kanci akwai wannan girmamawa da mutuntawa da jin cewa kai na shi ne shi na kai akwai kuma abubuwan kasa ɗan'uwantaka ta musulunci ta musamman wanda bayan kasancewa musulmi kuma ya zama kuna da tarayya a kan wani abu tarayya mafi shahara ko mafi bayyana ce tarayya da juna don wanka ne su yi kuma gidan ku ɗaya ko kakannin ku ɗaya ko kuma ciki ɗaya kuka fito ko cikin umomi ne ko makamantan su kaga akwai ƙarin alaƙa bayan alaƙa kasancewa ko sannan ko kuma wanda ke gama mutane da suka haɗa wani abu da yasa suke kama da su shi zai muke cewa al'awwa ku junudun mujalla da kuma yake cikin bukala cewa su mutane rayukansu kamar wasu magana su ne kamar wasu kwayoyin da mutane wanda suke iya gane junansu da mutane suka sa waje guda bayan ɗan lokaci kan kai sai daga kowa ya yi identifying wane ne abokinsa wane ne sa'ansa waye za su fahimtar juna da sauransu al'awwa ku junudun mujalla in talafat tahabbat in suka dace da junan su su kaunaci juna wa in tanakarat tabadat don kuma suka saba da juna ba su da wani element da ya hasu sai su shafaci juna su wannan yana kuma zuwa ga hukumar fasa sannan yana kuma kuma zuwa ga wato bayan ɗabi'a ta ɗaya ko kuma yanzu sana'a ta ɗaya ko wani zaman ku yayi ɗaya ko ittija ku a rayuwa ne mai wata abubuwa da wasu mustalzamat wanda suke a ɗabi'ance suke sa mutane su kusanci junansu wannan yana cikin hukumar kasu wanda take karuwa da gwargwadon karuwar kamantakekeniyar ku ko tunanin kuɗi ɗaya ko shaƙo ku da juna kan kuma rabu da gwargwadon rabu wannan yankuwantaka da ke tsakanin musulmai dukkan nau'o'inta tana ɗauke da haƙoƙi da wajibi wanda wajibi ne mu cika ba wani su wannan ne inda gizo yake sa galibin ba ma inkarin cewa akwai yankuwantaka tsakanin musulmi da musulmi ba wanda yake inkarin wannan ba kuma wanda yake jin cewa shi ya gaba mabar cewa musulmi da sauran yankuwantaka hasali ma ba musulmi kaɗai ba hatta ɗan adam da ɗan adam akwai wani mataki na zumunta da ke da karfanin su saboda Allah da ya halitta ɗan adam ya ce wa karɓar ma bani hada mu ji Allah mun girmama dan adam wannan girmamawa da Allah ya dan adam tana hukunta kowa ma ya girmama dan adam inda Allah ba halicin sa ya girmama shi mun ba da aula mu sauran adam mu girmama shi kuma sai ka samu wanda yake musulmi ne ya shi da Allah daya mai da shi musulmi ne yana bauta Allah kamar da kuma bauta musulmi ne yana bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ke bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana da wani ƙara da daraja kuma bayan sauran gaba da kada sannan kuma ka sake samun shi bayan kasancewar shi musulmi ahlus sunna kuma kun zauna unguwa daya ko gari daya ko kuna makwabtaka wajen sana'a iri guda ko ta haka ta haka ko dangantaka ta jini ko dangantaka ta sankutaka gwargwadon da yadda kuma ƙara kusanci da juna gwargwadon kuma yawan haƙoƙi da su akwai haƙoƙi waɗanda aka tarayya da kansu gaba ɗaya musulmai sun yi tarayya a kan junansu ko kuma haƙoƙin da suke suma su kuma na musamman daga cikin haƙoƙin su ne abin da mazaba sallah da suka ambata a cikin hadisin bukhari da muslim da yake cewa haƙul muslimi ala muslimi sittu akan kowane musulmi akwai haƙoƙi wato akwai responsibilities guda biyar a kan kowane musulmi a kan ɗan uwansa musulmi daga ciki Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya gaba da shi ya mai sallama to wajibi ne kusa rafu salam mai da sallama ya kusa biya ku sallama ita yin sallama musahabi kamar da malamai suke faɗa kamar da ibn kafir ya kawo cikin tafsirin sa shi da wasu malamai cewa fara sallama musahabi amma mai da sallama wannan wajibi saboda umarni ne da Allah ya yi ga kuyi bi tahiyyatin hayyu bi ahsana minha wannan umarnin ana ɗaukar shi a matsayin umarni ne na wajibi rabbus sala banda abin da ke cikin shi na in ba ka mayar ba to yana iya haifar da wani mummunan tunani ko mummunan fassara da musulmi musulmi zai maka sallama ya tabbatar ka ji wannan sallama ba ka amsa mai ba zai ji daɗi a rashi duk da cewa ba kyauta ba zai tunanin to wani ko yana makallan kafiri wani ko bai da dalilin me yasa ba zai amsa ba sallama ba haka malamisa da waɗannan haƙa'iƙin suka hukunta cewa lalle mai da sallama wajibi za mu ga a wannan zamanin da muke rayuwa yana da cikin abubuwan da suka bayyana na alamun tashin alkiyama kamar da al-imamu al-bukhari ya rubuta a cikin alamun mufrad nabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗar da cikin alamun tashin alkiyama akwai as-salatu ala al-ma'rifa mutane za su wayi gari ba sa sallama ba sa kuma amsa sallama sai ga wanda suka san dan mutum ya sallama ba san shi ba sai mu dinga kallon mutum wai da waye in ya wuce a ce ka san shi na ba san shi me yasa yake wani sallama wannan yana da cikin alamun tashin alkiyawa za a yi gari mutane ba sa amsa sallama sai ga wanda suka san ba sa yi wa mutum sallama ba sai sun san shi har sai a mutum sallama sai ya ɗaga ido ya kalle ka tukuna ya ga ya shaida ka ko kuma kayi kuma da irin kungiyarsa ko irin ɓangarinsu ko irin sitirar da ka saka mutuncin da ya kai ya saurare ka sannan zai baka sama kuma ba kuma sai a sama wannan asara ce da cikin ina da baki da yawa saboda ya tabbata a cikin suna ta mutum Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ne cikin Bukhari da Muslim da sauran tafai cewa wanda duk ya maɗan wanshi sallama sallama da ta farko da zai yi mafi ƙarancin ya ce assalamu alaikum da sallama da goma ya ce assalamu alaikum rahmatullah samu lada ashirin ya ce assalamu alaikum rahmatullah barakatuh da samu lada talatin haka shi kuma wanda ya mai shi wani su biyu sannan kuma in ya mai da sallama yana iya ma ya kara mashi shi ne farko ya asali min haƙaun sannan ya tabbata kuma idan bayan sallaman nan kuka liƙa wa juna hannu kuka gaisa za a sallar ya sanar da ya ce a cikin hadisi wa ɗaura da ɗin da islam tabbatacce dukkan zunuban ku za su karkaɗe ta jikin wannan sallama da gaisawa da kai asalin ta gaisawa musafa al'adar wasu mutane da ake cin al'ashariyu mutanen ƙasar yamma mutanen su Abdullahi bin Qais Abu Musa al-Ash'ari wa Musa Ali da cikin manyan malamai cikin sahabbai lokacin da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuwa su na farko bayan yakin Khaibara su ne suka zo da wannan al'ada ta gaggaisawa da shan hannu irin wasu kuma sun da yake cewa da aka karni wasa da wannan hakkin da ke tsakankanin yana daga cikin abin da ke cire duk wata gaba da wani ƙananan maganganu tsakankanin Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba za ku shiga aljanna ba har sai kun ƙaunaci junan ko ba za ku ƙaunaci junan ku ba sai kun dinga ya sallama a cikin junan yana cikin sura da dawo da tirmidhi da isnadi wanda yake jayi insha Allah da ba zai shi ba a musulunci mara da magana sa da tsiciya da shari'a yana cewa ba za ku kallaci duniya kuma ba sai kun dinga ya aminci in kuna son shiga aljanna to ya aminci a tsakanin juna ku ta hanyar sallama na ɗaya ne nan daga cikin hukum akwai kuma iyalatul mari gai da mara lafiya idan ɗan uwanka bai da lafiya kina daga cikin haƙoƙinka haƙoƙinsa a kanka shi ne ka je ka gaishe shi har a cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai tumo su bayi da cewa na yi rashin lafiya ba ku je kun gaishe ni Allah kai madaukakin sarki kai kake rashin lafiya ce ai bawa na wani kai rashin lafiya amma ku je kun gaishe shi shine ma'ana ku da Allah Allah ya ce da kun ji za ku same ni a wajen haka hancin da ya mara lafiya hanci ne mai girma kuma musulunci ya karanta da na dubba da ake bi wajen bai da mara lafiya daga ciki akwai wato sanya masa al'uns a rage mishi damuwar ciwon kar ka je gai da mara lafiya in ka je ka dinga kuma exaggerating cewa wani kawai cikin nan hanya za ka tashi kuwa a za ka nuna mishi ka sa mishi kwan a rayuwa ka nuna mishi ba komai kuma a cikin kaga alajuwa da abin shi ma irin wannan ciwo ne ba ka subhanallah ai dai ajo sai ka kawai a cikin ta yi ban maka ne kawai ajin maka ne kawai sai da na gara hajjiya wasu da kansa na gara shi ne ba shi da duk wani lafiya ka sa mashi aliyas aliyas ne ba shi mutum za a wani asibiti sai ka ci ka ci sa sai ka ci ka ci masa laba asa wa kowane isha babu komai wannan kafara ce Nabi sallallahu alaihi wasallam ko yake sa hadisi da ke cikin sunan Tirmidhi islami tabbatacce ya je kai da wata mata mai suna umar al'adu da mai da rushe ya je gaishe ta ya sami tana jin jiki jiki ya yi ɗini zazzaɓi sosai amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ce abshiri ya ummal ce albishiri shi shi musulmi ba zai gushe ba yana samun kansa a cikin rashin lafiya a ce sai Allah ya kankare mai gaba ki izinin sai da ran da zai warke ko in ajali ne ran da zai rasu sai zama babu sauran zunubi a ƙarshen shi dukkan wannan zunubin su zama kafara an kankare su sakamakon wannan rashin lafiya kaga sai sai ka ji ƙwarin gwiwa cewa to shi ba wannan jinya ba aikin banza take tana da amfani sannan kuma nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da addu'ar da za a yi mara lafiya اللهم رب الناس أقل قدر بلغ اللهم رب الناس أقل البعث واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يبادر سقما ya cikin matuƙa da suke tabbatattu yana a cikin zaman albarka na imamu nawawi da kalmi tsayin na imamu shi ne samun mutaniya tabbataccen lafazi ya Allah ubangijin mutane ka warkar da shi kai ne mai warkarwa babu waraka sai warakarka in ka gaya wa mutum magana irin wannan ko kwatankwacin wannan wanda ya tabbata ana yin ta kafa mako ka faɗa mashi irin wannan zance ko makamancinsa da niyyar rayuwa sannan babu laifi kuma abu da aka saba musamman a yanzu jinya ta zama wata hanya ce ta kashe kuɗi ba irin jinya ne a da can ba domin a da can al'ummar da rashin lafiya ya mutu da lafiya baya bukatar sai ya kashe kuɗi kwandala wajen jinya inda ma za a yayyanko ganye ne iri daban-daban da wani kauci ko sassaki a jika a bashi kawai yanzu ko jinya kuɗi ne zai kama gadar asibiti zai biya kudin consultancy zai biya kudin thesis da diagnosis in ya kama za a yi mashi wani therapy ne wataƙila sai an kai shi ma wani babban asibiti ko sai an saka shi a cikin wani babban na'ura ko sai an gaito wani babban likita ya zai mashi wani babban wani musamman wani da kuɗi wanda kuma medication ɗin da yau ka sha wannan a yi mishi allurar wancan da sauransu dukkan zai sun yadda jinya take a lokacin da zama yana da bukatar taimako zuwa ga wani abu da za a samu na taimakon kuɗi daga mu ɗan uwansa musulmi ba daidai ba ne kawai mu kama hanya mu je kuma mu dunkule hannun mu kama ba shi ba kamata mu tunanin cewa ɗabi'a ta kashe kuma ko da Allah ya kashe wadata yana da su ko iyalan shi suna da kuɗin ba wanda ya yi kyauta ko a san ba su kuma ita kyauta taimakawa tana daga cikin ita ma lawazin da za mu zo ji na ainihin kauna da ke tsakanin wato ɗan uwa musulmi yin kyauta yana ƙara soyayya yana kuma cire duk wani gaba da kiyayya da nunanci haka daga cikin haƙoƙi shi ne akwai zuwa gaishe shi idan ya yi rashin lafiya ma waɗannan haƙoƙi suna daga cikin haƙoƙi wanda wato wajibi ne amma ana kifaya saboda shari'a ba ta ba da umarni bima la yuqa zai yiwa a ce don wani bai da lafiya kuma dukkan mutanen garin mai duhu sai sun san gaishe shi zai mumkin haka wanda ake fata wasu su wakilci saura kamar yadda a haƙƙi na gaba da zamu ambata shine haƙƙin wato yi masa jana'iza shi ma kamar yadda muka sani haƙƙi ne na kifaya fardi ne na kifaya wasu kusur yake da shi ya faɗa a kan saura ma'ana da cikin haƙoƙin har ila da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai kuma wato yi masa jana'iza san da musulmi ya rasu wajibi ne akan sauran musulmai su tsayi a kan yi masa jana'iza duk abin da ya kamata na mutunci da shari'a ta tada daga kan yi masa wanka yi masa kafani yi masa sallah da kai shi makabarta da yi masa addu'o'i da yi masa kabari irin na musulmi Allah ya ɗan Umar radiyallahu anhu ya samu labarin cewa Abu Huraira yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi magawa sallah sannan ya bi ta zuwa makabarta ya raka ta yana da lada guda biyu manya manya kamar girman dutsen uku da ya ji wannan katin sai ya ce kai kamar sa mun kike ko girma ta ku ya wannan katin aka anya ko da ake gudu kusa da shi sai yace duk ya kan cewa Allah sa su yana saboda tabbut sai su sake aikawa wurin sai ta Aisha radiyallahu anha shi ko kin ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ce kare ko na ji aka zama dogon numfashi ta koron numfashi ya ce na da akwatna fi kawafi da kafiya lallai babu shakka mun daɗe muna asara manya-manyan lada saboda sun saba mai baya yake cewa kana abdullahi da salla ala jinazati adati da ya kasance su da dama idan aka zo aka yi sallar jana'iza su kawai komai sai ne da galibin da mutum in sai kace a bakin yara ne kanana ba da ustazai da wanda abin da musu dole cikin ne da su amma wasu wani mutane kuma sai kuma da kashi da kasuwarsa da shagon shi da gidansa da ofishinsa sai duk mutane su watsa wannan mutanen da suke watsa wasu koma gidajensu da wuraren harkokinsu irin su irin wato asarar da suke yi ko ci irin asarar da muke yi kenan muna asarar gingima gingima lada ne wajen irin raka ɗan uwanmu zuwa makwancinsu na ƙarshe a wani duniya yana da cikin haƙƙi a kan mu raka su amma aka samu wasu suka yi sun wakilci sauran musamman ya zama kai da baka je ba kana da uzuri karɓaɓɓe a shari'a wanda babu yadda amma wasu mu dan gaba zai dawo ya zauna ne a wurin da ake aka tare da hannun makoki a nan zai zauna a kan fitar da rusa a jami'a ya ga kana ya bi su da ya fi dacewa ne me zai hana kai ma ka bi su ka je ka ga wannan ƙarishin da na'iza kuma ko ba komai zai tuna maka da lahiya zuwa makabarta yana tuna wa mutum cewa lahira fa ga ta nan ga ta gaba gare shi inda yake mutanen wannan zamanin zuciyoyin sun rushe har za mu je makabarta ma har a yi satan mashin a yi satan waya ko mutane su kuma gida su kama firar duniya ko mu kama ga wayoyin da lalata su kamar ba gaban kaburbura ba yayin da mutanen da kuwa zamanin sahabbai da tabi'ai akwai tabi'i abu usman al-nahdi rahmatullahi alayhi kuma ne ke cikin tarihinsa a cikin sura alamin dubara malam zan yi ba labarin cewa iyalan shi suna cewa duk ran da ya je jana'iza ya dawo to ran ba a gana da shi duk inda inda har suka ga ya dawo gida a bincike yi ta musu kuka ko ya kasa cin abinci ko a ga ya zauna yana ta tunani mai zurfi sai su ce to waye mutum ne sai ce ai jana'iza wani da aka su gane cewa mai gidansu ya gida saboda yakan wuni cikin tunani da damuwa da tana menene kuma abin da zai zo a gare shi wannan ɗan uwa da ya wuce zuwa har yake ci ni kuma na wuce ya zaka sace amma zan zo ba mu gomu za mu je kawai a rufe shi ga wanda ma suka je din kenan sai mu dawo kawai shi kenan mu ci gaba da harkokin mu kamar babu abin da ya faru kamar bamu Isra'ila da aka ce suna yanka annabi da safe su wanke hannunsu daga jini kamar sun yanka kaji shi kenan su kama hanya kowa ya tafi harkar shi da ya gama su da labarin da annabin ya bayyana sake a tara a tara a kama shi sake ka Allah ya tsare wannan suna daga cikin haƙoƙin da shari'a take ambata duk da nake so da kaina da ɗan uwa kai na faɗa mana na ce nan ne inda gizo yake sada to mu fara tunanin wani irin usuli muka samu a wannan wace irin gazawa ce muke samu a cikin baiwa ɗan uwan mutum nan haƙoƙinsu wani abu da ya kamata da ambata baya kan maganta shi ne game da abubuwan hasa irin da ce wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani cikin sahabbai ya ce ni ko ina son wani sai ce ka taɓa gaya masa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce bai wannan sani cewa kake son shi ka gaya mai ya ce ban gaya mai ce to ka samu halin gaya mashi shi dan ɗayan ku yana ƙaunar wani dan Allah ya gaya masa shi kuma wanda ake kaunar da idan an gaya maka ko kuma kai mutumin addu'a cewa Allah ubangiji ya kaunace kai da kaunace wannan jama'a ba kuma addu'a ba ce da maka addu'a cewa Allah ya kaunace ka idan ba Allah ya kaunace ka shikenan ba ka wuce wurin shine wancan hadisi na na auliya ko hadisi na na cewa wala yazalu rajulu yasduqu يتقرب إلي حتى أحبه فإذا أحببته كنت أنا السمع من الذي يسمع به يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوى أتكلم عن القدسي ولا حديث مشهور حديث ولتنع سوى bawa na ba zai rushe ba bawa na baya kusanta na fiye da abin da na wata tsamshi sannan bawa ya rushe da kusanta na ta hanyar lafiya har ka zama na ƙaunace shi hatta uhibba har Allah ya ƙaunace wanda yake maka addu'a cewa Allah ne yake ƙaunace ka na magarba da wasu kuma masu albarka har ila yau da cikin haƙoƙin da suke kanmu game da ɗan uwa akwai almunasa wato ku dinga gaya wa juna gaskiya dinga yi wa juna abin da ya dace munasa wato wajen da kan mota a kuskure ko gan shi a kan wata zirba wadda ba ta dace ba kuma hanyar da za ka gyara mai cikin mutunci hanyar da za ka dawo da shi kan tafarki madaidaici hanyar da za ka kuma sa ya dawo cikin hayyacinsa wannan musamman akan addininsa ko akan mu'amalarsa ko akan wata harka da yake jira wato duk muna da taimakekeniya muna da taya junanmu gujewa wanda ba shi gujewa a gudu tare a tsira tare. Amma yana kasa ya maka luwa ne in abin da kake yi shi ne galibi sai a koma gefe ana zantar mutum. Na ko da a ce Allah Allah kada Allah ya kaddara a ce irin mummuna a yi da kamata shi a wanda wani ya shi ko ta muguwa a yi mara kyau. Maimakon ka je ka mai nasiha sai dai a zuwa yi wasu wani kai da shi a yi. kaga irin abin da yake mutum shi ana kaza da shi ana ana Allah wadare da shi ana mai mummunan fata amma a rasa wanda zai mai da siya ta yi wannan abin da yake yi ya samu wata jarabawa ne bai san kula ba ta yi wani ne ya sa mai wata shubha ya dauka yake haka kuma ko a harkar rayuwar ce ko kasuwancinsa ko wata sana'a da yake ana ji ana ganin mutum zai asara ba ko ne da kai mutum sai a bashi sai asara a cikin dama ne na kare kare ya kuma wannan ba ku kuwa ya ta yi fili yan uwanta ta ta yi fili a shi yasa mai da kici da zaka yi ya koyi min di da Allah ta da zai Allah ya gafa ta mishi shi ne kuma da labarin da wanda labarin da ya shahara game da Abu Huraira radiyallahu anhu Abu Huraira wani mutum ya ce mishi Allah shi da mata malami ina son mu zama abokai ne da kai su ba za ka yi abokai ce saboda da ya ce in zan ka abokantaka da ni sai fa ka ci cewa komai na wani haka ne komai na ka abin shi ba matsala to shi ke da mutum zuwa shi ba za a baka try a baka wato mataki na gwaji ke da suka ci gaba da kuka suka amura abubuwa yana tsaye da mutumin nan idan kawai ko na yana so siya sai sa hannu a jikin mutumin nan sai ko kawai siya yana yana kai hannu sai mutumin ya dabi a cikin ce na yi kai ina son sai ka rayu shi ai za ka sai ce ko ba ai kudin kana wani ina ma na gari ta wannan ta yi akwai mubalaga ko ta yi akwai mubalaga fuskar cewa ba kowa ne zai iya wannan amma shi abu muraira saboda su sabai haka suka samu kana so ka ga misali na kowa islamiyya bi ma'ana al-kamil misali hatta ma ta shiga kan da rayuwar sabai ya shiga musamman waɗannan kutla wannan al'umma da yake cin al-ansar mutanen garin Madina sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Aus wa Khazraj radiyallahu anhum ajma'in kisa da sallallahu alaihi wasallam bai mushi ba yana yaba musu yana masa addu'a yana cewa da za a raba mutane ma kungiya kungiya da kungiyar al-Ansar ba shi yace ku ku ga akwatin daɗi a ba wasu zinariya da azaba da rakuma ko kuma a ba ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kaso lokacin da aka gama yakin Makka da Fatu Makka hankalin sai zai sai cewa mutum ne ba mutum na zai kuma ba tunda ya samu aminci da shi a cikin garin su da labari kan kuma zaba sallallahu alaihi wasallam ya ce a je a taro su gaba daya ce wace magana ce na su kuna fara suka ce kun ce to tunda an ji maka da yake yau zaba ko da ma garin ku da shi kaura ne kuma da kuma ba za ku ba ce yace al-manzilu manzilukum wal mahya mahyakum wal mamatu mamatukum ci gidana shi ne gidan rayuwa ta ce rayuwa ku kuma da ce ku sai da ce su a baya za ku san kai ku ya ku har ku gaba da ni a waɗannan mutanen me yasa suka samu wannan daraja ina zuwa da wani wannan labari yadda Allah yake cewa wanda bai tafawo dara wal imana bi fadlihi yuhibbuna man hada ilayhi wala yajiduna fi sudurihim حاجة بالطاغوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يوم الصلاة ومن يخشى نفسه ويكون مؤمنا Allah ya musu wannan yabo wanda ba taɓa samun wata al'umma da irin wannan suka riske da babu wanda suka sake gwada irin tambiyar al'ansa game da yadda suka karɓi al-muhajiru mutane su tashi su zo daga wani gari wani ya zo daga shi sai riga kwaya ɗaya wani ya zo an gama dukan shi ma da kyar ya kwato haka suka taho ku ba su gida ku ba su sana'a ku ba su mata su aura kuma ku yadda da su a matsayin ƴan uwan ku a kuma sun ci hanga da jira su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in ji haka yace bayan ni su din waɗancan talakawa su ne shugabanni ko mace gurin su a garin kuma su karba ba su taɓa kyashiwa da an kawo wata dukiya ma daga Bahrain Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku da kuka ciyar da dukiyar ku wasu har sun tsiyace saboda ciyar da dukiyar su musulunci bar a fara ba ku da da kuma da sai a a kan ka da sai an zama ne ko ko ku haje sun yi gurbata haka suke ciyarwa haka suke tufatarwa haka suke taimako ba sa neman komai sai aljanna domin shi abinda suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙawari tun farko lokacin da aka ce al'aqaba nabi yana makka mai da imamu al-faki an yi rawaito a cikin akhbar makka isnadi tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka suka zo al-aqaba kubra suka zo da wakilan su su asad ibn zurara da mutum su Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma shi da al-abbas an yi sallallahu sai suka ce kamar duk abin da kake so sharadin kowa ga mu yake to na sharadanta wa Allah na ku bauta mishi ba za ku shuka ni kuma za ku mun biye da Allah ya ce waɗannan sahabbai kuma talakawa ƴan makka za ku taimake su iya taimako suka ce to ku ko me za mu samu sai kun ya ƙara yawan wasan da aka tun farko abin da kawai suke da baki suka ce yanzu in nan ya faɗa a cikin da islam in ka ce a shiga maka a fara kashe su yanzu na fara shi su goma sha biyu ne ba ba su tashi biyu su ga baka duk ko a yi ma a mutu duk sai shirya wannan tunanin samun aljanna shi kawai ke ransu duk abin da su baya shi ne su ke aljanna shi na mutu da ba ma san da suna bayyana farin ciki ya ce Allah ya ba su aljanna waka al'ansar haka suke raba gidajensu suke sakin matansu su ba ma'adarai su karɓa su aura suke raba ainihin gonakinsu da rukunansu na kasuwa da kuma wanda ambata a tarihi jama'a ba a taɓa ganin mutane irin ansa ba a taɓa ganin masu irin wannan a safa ba amma kamar da wani ke cewa fata shabbahu in lam takunu mithlahu illa tashabbuha bil kirami falahu in ma ba za ka yi irin nasu ɗin ba to ka katanta ka kwatanta karka karka zama haka da kafa kwatanta mun yin kamanta kikiniya da mutanen kirki tsira ne Allah ka sama su da ka shi abu huraira da irin wannan mindset ɗin yake rayuwa wanda ya ce a aliyarsa game da ‘yan uwantaka ɗaya ‘yan uwantaka sun tsakanin al-muhajiruna wal-ansar wanda ba za a sa ya sama ya dinga hana su suna wajen sinsiya a kan shirya a kan gaskiya a kan komai ya rama da misalin wannan shi ne misalin aziz zarin da kyari wanda ya ba wanda ya kai wasa a yanar suna da suna da kyau zarin wani sahabi ne wanda yake sufi yawan bauta amma kuma yana da ilimi yana da fitu ya sanar da yake ya haɗa shi zumunta da wani cikin bayan Allah da sunan sa ya ɗauki suka je cikin dare shi tara wannan mutum dama masu shi ta kawo fara ɗan uwanka a shi zama ɗan uwanka ta ji ta ji ta ji ta ji kullum da rana azumi kullum da dare sallah ba wa shi duniya ba wa shi duniya haka abu bari ne wannan ɗan uwa na shi su shi da zan ya zo ya zauna a gidan ya fara yau yi mishi waɗanda ne mai nasiha farko ya ce mishi sallar da da kake tsawon dare ba ku yi dare bacci sannan ka farka in sallah da kuma ka yi sannan kuma ba kullum za ka dinga yin azumi ba wani da kada iyali da kada ki ba kuma iyalan ka suna da bukata ka yi azumi kullum ne da shi yana kuma kashi da kake kai azumi na ka shawo kai azumi guda ko guda shi ko guda ko a wata a yi da su kuma da sai za a karanta ko shi kamar an takura ba haka sun kai da mu da Allah shi ya yi sallama da ya tsara da da da wa na shi a su shi wato a shayi ala shi ne yadda suke ma juna da su ba wai zuwa ya ci gaba da gulmarsa wai zai ci gaba da aibata shi a gefe yana tsantsar sa ba zuwa ya yi mai nasiha ya mai gyara a kan abin da yake rayuwa ya fasu junansu gyara musu addini gyara wa juna shi ɗabi'a sun suke sai a gudu tare a tsira tare. Waɗannan suna daga cikin muhimman haƙƙoƙi na wajibi da suke kan musulmi da ɗan uwansa musulmi da wasu kuma da ke faɗa ana maimaitawa kamata yin kalla mu ga ina ne muka gaza sai mu gyara wanda shi amfani da yi wa junan wa'azi zan iya faɗa inda zikira kan bakwai ne shi waɗanda dama yana amfanar masu imani shi ne mai imani shi ne da ya rike ya ji wa'azi shi ne za su yi ran babu wata da rubu ko da su ka yi ayatun za su yi imani an ambaci Allah sai zukatan masu imani su raurawa alwajen shi ne alhauku ne da kamata tsoron ne zai biyo baya azabar Allah tana jiran wanda ya ibin Allah uba Allah tana jiran wanda ya saba wa Allah wannan tsoron da za ta tuna mumini ka dawo kan hanya shi ake fata ya ci Allah da ya ci da aka karanta maka ayin Allah kuma sai su kara maka imani ke da ba kai mumini alhamdulillah muna fata da mu kasance masu imani Allah ya yi ya sa masu imani da da mun ci wa'azi kuwa inda ake so shi ne gyara abinda muke yi da kurakurai abinda muke yi na gazawa abinda muke yi wanda ya saba wa shari'a shi ne gari sun mu dawo cikin da mai shi mu gyara to shi ne mun ci amfani wa a cikin su dan haka mu sake dubawa menene gazawa wacce daga shi hakokin na ila yau kuma masu albarka akwai kuma nusratul mazlum nusratul mazlum wato taimakon wanda aka zalunta mai da nusra sai yake cewa musu akaka zaliman aw mazlum ka taimaki ɗan uwanka an cuce shi ko shi ya yi cuta sabai suka ce hazal magdu fa kai ka zai mu ya rasu eh mun fahimci yadda za a taimaki wanda aka cuta a ƙarshen yakinsa da wanda ya cuta shi kuma ya ya za a taimake shi da kama san sun yake cewa ka riƙe hannunsa ka hana shi da shi Laka daga cikin haƙoƙin junanmu akwai taimakon wanda aka zalunta idan ga wani wanda yake da wani haƙƙi da aka cuce shi aka kwace masa aka raba shi da haƙƙinsa wajibi ne akan duk wanda yake da sultanin yadda zai kwata masa haƙƙin nan daga cewa ya kwata mishi wannan wajibi ne akan sa wajibi ne akan mu duka ma a kai guda musamman a wannan zamanin jama'a wanda mutane suna suna shiga cikin damuwa iri daban-daban su samu su ya kamata a cikin musulmai waɗanda suke da ƙarfin mulki ko suke da ƙarfin tattalin arziki ko ƙarfin ilimin da za su kwato ma talakawa da masu raunin muhaikinsu ba su iya kansu kamar lauyoyi kana lauya musulmi kuma ka ga wani talaka musulmi shi kuma shi cikin wani halin haƙura za a kwace mai wani kayan shi ko za a zalunce shi ko za a cutar da shi ya kamata ka yi amfani da wannan ilimin naka da wannan sana'a ta ka ne wajen kotu mai sai da Allah zai baka lada ya baka ɗaukaka dan an kawo na abu an baka abu ne ka karba a matsayin wahala aikin ka ko kuma wasu sabis da ka da ka bayar ba ne ku bane da ka shi kuɗi ba zai yi ka yi kyauta ba cikin da hanyar abincin ka ne ko kuma sana'a ka ce to haka ce ka dinga yi ka gasa kasa yadda za ka amma sai sai a dinga yin sauki a dinga yin sauki mai yan uwa musulmi kuma ya zama gaskiya za ka kare kana lauya kana kana kare gaskiya Allah sai ya ce miki ka kare wanda ka san wato macuci ne ko kuma mara gaskiya ne dan haka daga cikin haƙƙin uwa shine wato samu wada masu rauni mafita idan an zalunce su musamman a wannan zamanin zalunci yawa da ashkan shi mabambanta wanda kuma na yi matacci hatta tsakanin yara ƙanana da akwai nau'i na zalunci tsakanin ɗalibai a islamiyya ko a makaranta ta boko wannan ya duki wannan wannan ya cuci wannan kare hannun mai zalunci wanda kuma aka zalunce shi a ƙasar masu yanzu yana cikin wato haƙoƙi na al'ummar islamiyya wani abu da malamai suka ambata cikin haƙoƙi na wannan kowa shi ne faɗa wa mutane magana da daɗi لما يقول للناس حسنا يقول عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان يلفظ بينهم Allah ya ce ma bayi na su dinga faɗan magana mafi daɗi shi dan yana haɗa gaba tsakanin mutane ta hanyar magana baki zaka dan uwanka musulmi in zaka magana da shi magana da daɗi ake faɗa kar ka zama wato sakha mai hayaniya ko la'am da yawan tsine wa mutane da fashi musu albarka ko bari mai sakin baki duk wannan ba sa cikin sabon mumin ya san mumin ba'a walal la'an walal fahish walal bari ne cikin sabon mumin sakin baki da tsiwa da sakin harshe da yin magana haka barkatai babu sai sannan kamar yadda ka san kima ba ka so a faɗa maka magana ci mutuncinka ko a ci zarafinka ko a aibata ka ko a da kai abin dariya za ka stop ya ka koma baya su koma baya su tumi sana kai mutane abin da ba ba ka su la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr cikin hadisi bukhari da muslim da imam hakim a cikin musulun da shi da wancan halaye ɗayan ku bai zama mai imani kamalin iman sai ya zama sai ya kaunatar wa ɗan uwansa abin da yake kaunatar wa kansa na kai daga cikin alkhairin da kake kaunata wa kanka babu shakka akwai kana so a faɗa maka magana ne ko da abin mara daɗi ne akwai hanyar da za a faɗe shi ya zama da sassanci ya gwada ce wani amma dai kai wallahi sha sha sha ne kaga wannan magana ce mai nuna haba wani ya kake yi abu haka ba za ka lura ba da zai fi sauƙin fahimtar amma kai ce mai shari'a da ce kai ba sha sha sha shi ke da kushe shi da juna daga nan sai shi ɗin shi ta tsakanin ku sai abin da haɗi don haka daga cikin haƙƙin shi ne akwai faɗa wa mutane magana mai daɗi da kuma gamuwa da su da sakin fuska mazala sa sun yana cewa wannan haƙƙi ne na ainihin wato a mafi ƙaramar sadaka yake cewa daga cikin sadaka shi ne mafi karanci abin da za ka yi sadaka da shi ka gamu da ɗan uwanka kana mai sakin fuska amma ba wasu yana cewa shimfiɗar fuska ta fi shimfiɗar tabarau wato irin sakin fuskarka yana ba mutane dama su iya abu su daga su magana rashin sakin fuskarka kuma yana yana hana mutane su maka kyakkyawan da Allah shi ka da abu da wanda Allah ko shi na cikin ɗacere da mamaye mutuwa kowa da mutuwa kowa sai ɗauka kai wani fitinanni ko da kuma haka ba ne kuma ya zama kana cikin fuska kana murmushi sahabi abdullahi dan jarir ibn abdullahi bajali radiyallahu anhu wani ya cikin sahabbai da suke musulunta da kashe kashe rayuwar da ba su da shi ne yake cewa ban taɓa haɗa ido da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba ce sai na gaina murmushi za a sa sa baya ɓata rai ya tsirrike fuska yake kula kowa saboda wai inda kai kai babban ko kai kage mutane a ilimi ko a shekaru ko ka fi kowa su kawai ka taɓa fuska a rasai da lafiya wannan baya daga cikin biyan haƙƙin ɗan uwanka musulmi a kan da haka ɗan uwa masu barka mu dinga kallon waɗannan abubuwa a rayuwarmu ko mu ga yaya zamu yi da su har ila yau daga cikin wannan harkoki akwai addu'a bil khairi an zahar gai yi ma ɗan'uwanka musulmi kyakkyawa addu'a a inda baya inda baya nan da ma'ana biyu ma'ana ka yi addu'ar a tabbatar bai san kayi ba baya ka yi addu'ar a inda wato babu mai da za a yi wani ya san kayi addu'a kudin ka yi a inda baya nan ba wasu sun gani ko kuma daga kai sai Allah a cikin addu'o'i da ana fasara shi da zahar kai Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi wa dan uwansa musulmi addu'a alkhairi haka shi kuma Allah zai aje mala'iku su dinga mishi irin wannan addu'a kamar shi addu'a albarka kamar shi addu'a ya samu lafiya ne da lafiya kamar shi addu'a ya samu abin da yake yi kamar addu'a Allah ya gafarta mishi bayan ya rasu duk addu'a da zaka yi dan uwanka ta alkhairi kuma za a sa mala'iku su dinga cewa Allah shi ma wannan bawa ka biya shi wannan bukata na ga kenan wannan shi Allah yake cewa yi wa wani yi wa kai to wani yi wa kai in ka ji addu'a to kan kake wa ta yi inda ka yi wa kanka ne kai tsaye ba nuna ka kawo amma yanzu da ka yi ma wani ne sai ko mala'iku za su wakilci yi maka kuma mu duba irin wannan tsalala irin wannan lada amma sai ku ga muna da rowa sai mutum musulmi ya mutu wani yana kyashi ne ce Allah ya tafi yana ba jin takaicin in wani ya ce Allah ya tafi wani ce wannan zaka ce Allah ya tafi shi kai baka san da zai yi ba su malamai na musulunci cewa su yi wanda ya mutu ma cikin sabon Allah musulmin da ya mutu cikin wato ta'allaci bai nasu ba bai zama mutumin kirki ba bai kama addini ba a ce yana cikin wata shakuriyarsa ko yana cikin biye marayun duniya sai Allah ya kira wasu suka ce to wannan ya ma bukata saboda shi ne ke cikin fitina ya ku kai da ka mutu a sujuda ya fi bukata ka ya ku wanda ya mutu bayan ya dawo kuma na bai yi zulubi kuma ba an share mai zulubansa ya ku wanda ya wuce a gun jihadi ya ku wanda ta mutu a wurin haihuwa duk wanda masu nau'in mutuwa na shahada wanda ya mutu misali a wajen wani ƙarna ya fi ne musulmi ya cika bukata addu'a saboda shi ana tsorata mishi azaba Allah sai da tabbar da ita amma ce ne ne da rahama Allah kai kuma ana sa maka rahama ana sa maka rai da rahama amma ba ce ba a mutu da cewa Allah ne da rasa da wani laifi da ka masa saboda haka duk musulmi da ya mutu yana da cikin haƙƙi ko a kansa abin haƙƙi shi a kanmu masa addu'a ce Allah ya gafarta mishi Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya kai ayyukan sa na kai ya goge zubarsu sai wannan addu'ar da kake mishi kai ma Allah da ɗaukakin sarki zai dinga maka zai sa mara kuskure ga wakilin maka yawa masu albarka hakkokin suna da yawa zai rubuta لما الإشارة تظهر الإنتاج من الإمام أبو عبد الله ابن عبد الدنيا رحمة الله عليه هذا الإنتاج سميش كان كتاب الأقوال كتاب القلب والتكة كتاب الثلاثة الثانية الأقوال wanda a ciki yana tattauna bayan ayoyin da ya kawo da hadisi da maganganun malamai ya tattaunawa a kan irin waɗannan masayin malaman farko cikin sahabbai da tabi'ai suna muhimmantar da wannan yankuwata da ka za ka ga suna ambatanta suna yabanta zabi laikon mas'ud Allah ya fara masa yadda mai da kici wannan tafiye na duniya yana cewa da ɗaliban shi yana cewa ƙaunar da kuke mani ta fi mana muhimmanci a kan ƙaunar da iyalan gida na su ke saboda na san ko addini ne ya samu su kuma jini ne kawai a haka Hassan al-Basri yana cewa waɗannan ‘yan uwa namu na addini cikin su ne gatan to haka ake so musulmai mu zama a ko'ina a da can haka al'ummar mu take ta musulmai to menene ya faru daga baya musulmai duka da rubu ya zuwa yin wannan rashin san juna kin juna hasada da gaba da kita da makamantansu yana da kyau a bi samu waɗannan matsaloli a ilmanci kuma a ga yaya za a ba a rage su ko a yi maganin sa gaba ɗaya daga cikin ababen da suka jawo muka samu irin wannan rauni na yau ta kacin musulunci akwai biye marayuwa da muka yi ta nasara ta turawa turawa rayuwarsu tana ginuwa ne galibi akan individualism wato alfardaniya kowa kawai kan shi sai kowa ananiya ni da gani sai ƴaƴana da gani sai na fata na ramin kura da yake ko da kai sai ya ce mun kallo da kyau musamman za mu da muke karatun boko za mu da kirma hasala wato salam cewa kawai mu duk abin da muke da shi namu ne muka ai ba mu kowa da kowa wannan ya taimaka sosai wajen raunata ɗankuwantaka ta musulunci ta fuskar maɗaukin mindset tunani irin na nasara su kuma ba su kima ne kafirai ne suna rayuwa ne kuma yin ɗaiwarsu in ka ji irin ko kuma wanda suka je kasashen su ga irin da suke rayuwa a ce ga makwabci ga makwabci wani bai san wanda ke cikin wannan ɗakin ba wani bai san wanda ke cikin wannan gidan ba har mutum wani ya mutu har ya rage sai ya kira yan sanda a ce an ji ɗakin yana wani saboda ba wanda ya san shi mu kuma da aka ce in za a dafa abinci a cika ruwan miyan roman saboda makwata su sami hakan zara sa su na yake cewa ba a dafa gidan shi cikin sa romo da yawa saboda makwata su sami annabi sallallahu alaihi wasallam ya dake Allah wadare da mutumin da zai kwana a kushe alhalin makwacin shi ya kwana da yunwa amma yanzu saboda biye ma nasara ka duba ga yadda muke gidan da kowane gida da dogo katanga kamar gidan yaki ba a san me ke ciki ba an sa mai gadi an sa babu waya an sa kare almajiri ba bai rage bara ba da tana wani mai zuwa ne bace da wani zo shiga da mutunci mutunci kuma duka wasu baƙaƙe ne kamar na yan saka ba a ganin waye ke shiga ba a ganin waye kuma gidan da masu wadata to ya za a yi wani ya je nema wa wasu ba za su zo shi su bayar ba shi ne haka waye gari talakawa sai suka hakura da abin da ke hannun wasu sai wannan gabar ta shi ce na yi tsakanin talakawa da wasu dama ga zuwa yake cewa ba ma ya ku abin da yake cewa ba mai yaku ga fadli ba ya bukar bi fadli ya ala kawai mustafna an koyo ka duk wanda yake da wadata amma ya zama marowaci yake bai wa al'ummarsa abin da Allah ya rasa shi sai su haƙura su kyale mishi wannan duke ta rasa sai su ta zarge shi ba da cewa marowaci wani ino iginya su ta mushi fatan bala'i shi ya tsar da wannan mugun tunanin a kwanarsu wannan ɗabi'a da muka kwaikwaya ta nasara ta kai mu irin wannan yanayi sama mutum ya ne kuma ya karatu sai dawo ko shi kuma da ne ko shi da ya kai baya kula kowa ta mushi da gaba ne da kuke ya kuma bai da bai a saba shi da kuma kuma sauran wanda ba mutum zuwa turai ba da sai ba koyi wannan ko ingilishi ba ya ji amma shi ba koyi wannan duk wanda bi a ta yan boko shi ma ya zama ya zama marowaci shi ma ba wani shi kowa sai ya boko nan waye gare su waye gare su ina sa da ne Allah ne yana cewa man yabkhal fa inna ma yabkhal Allahu al-ghani wa antum al-fuqara duk wanda yake rowa kan shi yake wa rowa Allah shi ne mawadaci kuma masu bukata wannan kadari yana da gaskiya abin da ya taimaka a tunani irin na nasara da ya shige mu ya taimaki mutane da dama wajen ta da wata gada ke wannan kadai ina da ya isa abin da za a yi darasi a kan shi ta yaya muka muka zama mun biye musu dama yana da cikin ababen da su faɗa shi duniya shi ne za mu za mu ta koyi da shi har mu makanci duk yana cewa har ina zan shiga cikin ramu da wasu mun su za mu dinga musu taki da taki kafa da kafa kuma masu albarka an ci lokaci ya yi kuma dole za mu tsaya da kai inda da bisu da tsaya ba kamar yi da ma tsaya da haka saboda mafi irin da ce ko labarin cewa kalar da Allah da matan mu ya zama dan kuma da muka ambata Allah ya sa musu barka Allah kuma ya ji ta da wa da shi ne gaskiya Allah kuma ba mu tabbata addu'a ta musamman ga ainihin wato shugabannin su Allah ubangiji ba su dace da abu na gari da ayyuka masu kyau malaman mu sun bada da suka shuɗe iyayen mu baki daya da sauran wasu kuma musu da Allah ya gafarta musu amin da sa suna cikin ni'ima da rahama san shi da Allah ya kuma da muka rayu a kuma kake ke sa musu amin wannan taro na mu da kuma ta ka tun shi ke da Allah Allah ya sa mu cin muriyarta ya tsara wannan kake da ya kunce yi mai duk a wani da ya fama da kullum na tsawon shekaru ya zama tarihi shekara ce saboda da gingimu da kuji musamman Allah ya yi wani a dukkanin inda ba su yi su. Muna godiya da fatan alkhairi kuma wato kyawun ainihin wato fata da dukkanin yan uwa musamman da suka yi ta hidima da mutum zuwa ba Allah ya saka musu alkhairi Allah ya ba su ladan da yake wani su hidima da yankuwansu Allah kuma ya sa mu dace da shi ba ta sallan ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
sanadiyya makarantar malam Algeria shi ya ce ta ilimi da tafi ɓangarori daban-daban. Akwai makarantun primary da nursery da primary da secondary da bakin su da Albani Science International Academy. Kuma makarantar tana da makarantar da jika ka dawo kuma tana da boarding house. Musamman da ɗaliban secondary akwai boarding na maza zalla akwai boarding na mata zalla. kuma ana karantar da su ne ilimomi a ɗaya kuma ke cewa integrated education wato haɗa ilimin boko da muhammadiyya a wuri guda a ɗayan da suke fita suna yin karatu na da al'ada wani ya hana ce duka wani ya hana samu da Allah ya kuwa ci mishi kuma za su ke larabci za su ke turanci ko za su garbawi wanda za su ke shiga jami'o'i a aka suke kayan insha Allah wannan ɓangaren na tsarin wuri misali ana kuɗi da kasa ana biyan shi kuce wata bukwa ga da ka sai fom da sai a wadar ka fom a bai yin ta ɗin a duba ajin da zai gada ta sa shi shi da suwa da kuma sai kuma ɓangaren da yake cewa darun hadis a safiya kuma wato da'awa ne da safiya wanda shi kuma yana gudanar da harkokin karatu na ilimi da da'awa da wa'azi da waye da ne darussa mabambanta da ɗalibai ko kuma malaman da suke gudanarwa kusan tsawon mako akwai kuma darussa wanda ake wa ɗalibai na karatun zaure wanda za ka ga akwai malami karanta littattafai mabambanta haka da ɗalibai da ɗalibai sannan akwai kuma public lectures da ake kai tun malamai lokaci bayan lokaci su su gabatar da lacca a kan wani abu da ake da nabi a kan musulmai ko ta damuwa da take da musu sannan akwai tsarin shirya da wa ilmiya da ake shirya wa ɗalibai ko wasu mutane na musamman da ake da zai yana da kyau su san wani wannan ɓangaren galibi kowa na iya yin sani zuwa gare shi duka wanda kuma haka ne a masallacin kwarai da yau sai ka ta kawo wanda sun ɗalibai duk mutum da yake so ya zama ɗan makaranta wannan ɓangaren musamman wanda shi ne da kisiri da ya da aka sani ko na wata da kuɗi ba isa ka gari da kuɗi wanda kisiri da ya yadda wani ya tsara a cikin abinci idan kai a gari ba ka nemi wani ɗalibin makarantar da aka yi su wanda ya san ka sai ya maka grant gratushi za a ba shi fom ya cika ya rantsa da Allah cewa ya san ka kai mutum mutum ko ɗalibin ne da ya yi wanda za a don kuma kai ba a gari kake da rungu sai ka nemi wani malami ko wani mutum mai mutunci da aka sani sai ba ka taskiya da ba ka da ita a recommendation cewa ya san da ita da ke da ke da ke da ba da ba idan ka kai ta wannan ita aka tabbatar da ba ba ta goge ba su shi ke ya da ke ka ba ka kuma cika daga nan za ka iya zama har ka zama malami kuma matsalar da yau shi babu wani kwana da ɗaliban da suke yin wannan yin sabu wanda ya je shi ne mai da zai kwana kuma shi ne mai da zai jabu sai dai a kai shi kawai shi ne matsala muna koyon sha a aikin da gina wurin da zamu da suka ɗalibai waɗancan masu biyan kuɗi suka cinye wajen gaba da suka suna da wurin kwana suna da janaretin tufo sabon suna da masu kula da cikin kuwai inda su kuɗi suke yi a ƙasar sai da sai da haɗu da yi kuce amma wannan na kafi su ɗin layi kowa sai ya ya yi kashe wannan ina jin daɗi da alƙar suke tafiya wannan ɓangare su ke tafiya ta samun kan suke zaɓe sannan akwai kuma bayan wannan alƙar suke zuwa mara kuɗi domin haɗa shi da wasu malamai a nan da zariya wanda muka san su a suna malamai masana kan su kai musamman wani fannin ta cikin da jihun malama su yi waya maka sannan muna da library wanda yake dauke da littattafai sosai wanda in ka ɗan da muhimma za ka shiga ciki ne ka karanta kana bincike kana ƙara neman fa'idoji da ilmomi idan ka karanta. Allah sallama su.